أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايع كبركة من سعدوا وأن المسلمات من تارة البركة دنتي قبا ذكراتمنا عمدة الأحكام واللفا الإمام عبد الغني وعبد الحميد المقدسي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 82 a cikin wannan littafin wancan sati da ya gabata ko satattuka wanda suka gabata mun tsaya ƙarshen bali wanda yake mana bayani akan takaba da abubuwan da ya kamata mai takaba ta nisance su wannan shi ne ƙarshen littafi wanda yake bayani akan zamantakewa ta aure don ƙarƙashin shi malam ya haɗa mana abin da ya shafi aure da saki da idda da takaba duka mun ga hukumce-hukumce wanda yake hawa kan duk wadda take sakakka wadda mijinta ya sake ta sawawun saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku haka wadda ita ma mijinta Allah bai cikawa tana karkashin shi ita ma ga hukuncinta haka kuma abin da ya dace ta nisanta lokacin da take cikin takaba yau da iko Allah za mu tashi sabon littafi wanda yake mana bayani akan tsinuwa shi ne ake ce mai alliya tsinuwa ta ma'aurata guda biyu a halin a halin ta zo ko a halin iyalin shi ta zo da wata alfasha idan aka ce alfasha dan zina wadda take bayyananna wadda ta aikata hakan kuma ya ganta kuma a lokacin da ya ganta bai da wani wanda zai iya kasance mai shaida akan haka a wannan halin idan har ya yarda ta yarda to za su zo za su yi za su yi li'ani tsakankanin su za su yi tsinuwa tsakankanin su yau muna shidda ga watan rabi'u sani hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1400 da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma a kanan da bature dubu da shirin malam yake cewa kitabun li'an wannan shi ne littafi wanda zai maka bayani a kan hukumce-hukumce na li'an ina sa ran hatta da bahaushe idan ya zo kan wannan matsala cewa yake a kai a yi li'an shi tsinuwa ma'aurata guda biyu wanda suke yi an tsago sunan ne daga Allah shi ne tsinuwa ita kuma idan an ce tsinuwa shi ne mutum ya nisanta ko a bushar da shi a netar da Allah wadarai daga rahama ta Ubangiji ko kuma a nisantar da shi daga rahama ta Ubangiji wannan sunan an tsago shi ne karkashin abin da miji ko shi namiji wanda yake tsinuwar yake cewa in dai har abin da nake wada ƙarya ce to Allah ya tsine mu to dalilin haka aka zano kuma sai da aka fara gabatar tun da ita mace cewa take hushin Allah ya tabbata a gare ta shi kuma yace tsinuwa Allah ka tabbata a gare shi dalilin haka aka zano aka tsago wannan wannan kalmar ta li'ani aka dora wannan mas'ala aka ana kiranta da mas'ala ta li'ani malaman fiqh suke cewa idan aka yi idan aka yi bayanin li'ani ba komi bane ba illa shaida ce wadda ake tabbatar da ita da rantsuwa tsakankanin ma'aurata guda biyu shine za a haɗa wannan shaidar tare da tsinuwa kuma da neman hushin ubangiji ya tabbata akan ɗaya daga cikin su kenan mata kuma asalinta idan muka koma cikin suratul nur zamu ga ubangiji ya bayyana wannan yake ce mana wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusihim illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin والخامسة أن غضب أن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين kamar da ubangiji yake bayyana mana shi shine waɗanda suke jiwar suke yi wa matilkinsu kazafi lalle sun gansu suna aikata alfasha amma dai ganin da suka yi musu babu wata shaida wani mutum wanda ya ga abin da suke aikatawa kenan shi a wannan halin za ya zo za ya yi tsayin daka ya kasance shi shi ne mai shaida guda kasancewar hukunci na shari'a shi ne abinda ubangiji ya tabbatar mana wallazi ne yarmunar muhsanati sun malam ya tobe arba'ati shuhada fajliluhum samani na shadda duk wanda yake ridan wata mata wanda take mata aure yake neman ya mata kazafi na lalle ya ganta tana aikata alfasha shine zina to a lokacin nan abinda za a nema a wurin shi ya zo da shaidu guda hudu kuma idan ya zo da shaidu guda hudun nan shaidun nan kowanne sai ya bada tabbas abinda wane ya wada ya bayyana ya gani ana yi shi ma wancan na biyu haka zai bada na uku ma haka zai bada na hudu ma haka zai bada misali wane ne ya ga mata aure tana zina sai zo wurin alƙali na ga wacce tana zina shi kuma ba hurumin mai aure bane ba a ganta tana cin mutuncin mijinta akan titi haka sai ya ce ya ganta tana zina alƙali abinda zai fara tambaye shi ina shi idan ya ce bai da shaidu alƙali zai ba da umarni a mai bulala tamanin nan take ba tare da an tsaya ana wani tantama ba ina shaida ba shaida to kazafi ne sabida ne sabida a kare mutuncin wannan matan idan ya ce yana da shaidu ya kawo shaidun shi guda hudu dukkan su kowanne ya gani tana aikata zina na farko za a shigo da shi idan an shigo da shi ta hanyar da aka shigo da shi ba ta nan za a wutar da shi ba ko kuma su koma gehe idan ya shigo ya ba da shaida ba tare da waɗancan sauran sun ji abin da ba shi wannan mai shaida na farko ya ba da za ya zo za ya bayyana ya ce ya gansa a wurin a wani wuri wanda a wurin da kwai kaza da kwai kaza da kwai kaza yana tsankanin tiyoyinta kuma yana sama yana ƙasa na biyu idan ya shigo ya ba da wannan nafsul sifa nafsul muwasafat abinda wancan na farko ya gani na uku ya shigo ya ba da abinda wancan na farkon ya gani abinda ya faɗi bai kara ba na hudu da ya zo sai ya ce eh wurin da na gansu shi wancan ya ce wurin da kwai fenti bari a wurin shi kuma da ya zo ya ce ina tunanin fentin wurin masara ne ko kuma a'a na gansu fentin wurin da suke yi wuri ne bari fentin wurin bari ne amma dai na gansu suna zamne ban gasa suna aikata ba wannan dukkan su hudin alkali kama su za yi ya musu bulala tamanin tamanin sabida sabida a kare mutuncin wannan mata kuma ubangiji ya riga ya rubuta wa'annan za a rubuta su daga cikin fasikai sai dai wanda ya tuba ya bayyanar da tuban shi to a lokacin nan ana amsa tuban shi ana kankare shi daga sunayen fasikai har abada in dai bai bayyanar da tuban shi ba duk lokacin da za a zo shaida gaba alkali idan ya zo alkali zai ce mai wuta kai ba mu bukatar shaidar ka saboda kai fasiki ne dan mi dan a kare mutuncin wannan mata yana daga cikin abubuwa wanda makasid na shari'a suke bibiyar dan adam ta suke bibiyar musulmi tare da su suke bibiyar musulmi a kansu shi shine abin da ya shayi matsala ta mutunci duk abin da ya shayi mutunci zaka gani ubangiji ya kawo taka tsantsan akan shi kadda a sake a raba a raba a zubar a zubar mutum da mutuncin shi ya kasance ba shi da kima a cikin mujtama dalilin haka addini ya sanya wannan matar idan an mata kasafi aka ce mata gashi nan an ganta tana kaza to labudda yi an kawo wannan shaidun guda hudu sun ba da shaida irin yadda kowanne daga cikinsu ya bada sannan a amsa ita kuma a wannan lokacin za a mata hukuncin mi hukuncin jiwa shi ne abinda shari'a ta tanar mata wannan wai kadda ta taɓa tunanin wannan hukuncin da aka mata wai ya ne haka insha Allah ana kyautata mata zaton wannan matar tana daga cikin wanda za su shiga gida aljanna sabida sabida ta yarda an tsaye da hukuncin Allah a kanta misalin matar da ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take bayyana wa manzan Allah ta yi zina kuma har ma ta ɗau ciki manzan Allah ya kawar da hirar ta ya kai kai ta yi shaha mata lahiya ta zo ta sake ribo manzan Allah ta bayyana mai a ƙarshe manzan Allah ya ce mata to ki tahi ki aiwo abin da yake cikin ki wannan shi ne ake kira tsantsan imani ko imani wanda yake transparent sari'ul imani imani ya kai a zuciyarta ta gani ba ta kyautata wa kanta ba ta aikata irin wannan laifin ba ta zo aka tsida mata hukunci ba amma ne ko manzo Allah bai ce da ta kyare ta tafi ta tayi ta ta daidai ta da ita da ubangijinta ubangijinta yana amsa tuban bawon shi ba sai ta zo an mata walai an mata haji ba ta tafi wannan matar ta aihu ta dawo wurin manzo Allah ta ce ga abin da ta samu manzo Allah ya ce ki take shayar da shi ta shayar da shi nawa shekara wata nawa ake shayarwa akalla wata 20 ko ko 20 wa hamluhu wa bisaluhu 30 shahra da cikin dare nan wata 30 ta dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta ku tsayar mata da hanji aka jehita da aka jehita a wannan halin manzo Allah yake cewa da za a kura imaninta da imanin mutanen garin Madina wallahi da imaninta da siyarin ta Yesu wannan shine tsantsan imani a wannan halin duk lokacin da mutum ya daga kawa bai kai kan shi ba zuwa wurin kotu ba ko ba wanda ya gaishe abin da ya aikata to yi kokari ya daidaita da shi da ubangiji shi amma dai idan ya zo ya kawo kan shi wurin alƙali ko babban limami akan ame hukunci irin wurin da ake hukunci na shari'a to tabbas za a tsayar mai da hukuncin Allah akan shi in dai shi ya zo ya kara ya tabbatar tabbas za a zartar da hukunci akan shi wannan kenan azafi lokacin da lokacin da wa'annan suka zo ina wannan shi shine ake kira da kazafi idan wani wanda ba miji bai yi wa matar shi ba kina wannan hukuncin shi haka za a zo da shi amma da ubangiji sai ya yi taksisar idan ya kasance mata da miji ne mata da miji ne mijin ya ga matar shi tana aikata alfasha a wannan halin mene ne hukuncin shi tunda ai idan ya yi shiru ya yi shiru akan wani al'amari wanda yake mai girma sai ma a ɗauki ya ringa tunanin kan shi kamar shi baya da kishi a kan iyalin shi kuma idan ya zo ya bayyana ina shi shi kuma shi kaɗai ya gani shi kaɗai yake da hurbin shigowa gidan shi ina shedu mi za a mai kenan za a mai bulala ta bada to shi ne ubangiji diddan ya sauƙaƙa haka sai sanya yanzu tsakankanin mata da namiji mata da miji abinda za su yi shi ne li'ani za su so su za a kawo ta a kawo shi gaba alƙali to ya aka yi na ga wacce tana zina a wuri kaza a cikin gidana ko kuma na ganta tana zina a wuri kaza za ya bayyana idan ya bayyana a matsayin shi na matar shi kamun a yi li'adi za a ce to ku ji tsoron Allah ke abinda ya zo ya dora miki laifin ya abinda ya miki kazafi a kan shi ya ganki kina yi da gaske ne abinda yake tuhumarki a kan shi idan ta bayyana ta ce da gaske ne shikenan babu hirar li'adi ita za a kai a jiheta shikenan an tsaye da hukuncin Allah a kanta idan ta ce a'a ƙarya yake mata to a wannan halin ake zarwa a yi li'adi kina idan an yi li'anin nan za a zo ya yi shaida guda hudu idan ya yi shaida guda hudu sannan ya kawo addu'a lalle abin da yake tutiya a kan shi in karya ce to Allah ya tsire ita ma ta zo ta yi shaida guda hudu na ƙarshe ta biyar ta ce abin da nike bayyana abin da nike tutiya a kan shi lalle lalle ni bin yi zina ba in dai har da gaske yake Allah ya tsire mata sannan kuma idan sun yi haka za a nema shi alƙalin za ya nema ya ce musu to har yanzu ba ƙofar tuba ba a bayyana wata ke ba inda kwai mai tuba tsarkarin idan suka ce kowa ya tabbatar lalle yana nan akan bakashi to a lokacin nan za a raba tsakankanin su babu gado ba kaza ba kaza kuma wannan mata haramun ce a gare shi har abadan duniya inda Allah ya sa zan ta arbi mazajen duniya duka su mutu akan ta baya da hurumin ya zo ya arbe ta wannan shi ne matsala ta li'arki tun lokacin da irin wannan cakulan loniya ta samu a cikin gida kidan za mu samu da kai hukunci na shari'a wanda idan za a bi shi wallahi babu wani wannan kuma banna hudda tsammanin dukkan wa'ansu wurare wanda an da kwaya kotu ta alƙalanci da kwai inda za a rasa wannan hukuncin duk wanda ya ji hakan to ga hanya mafi sauki ya yi ƙoƙari ya ijiye wa kanshi wannan ɗan ya ijiye wannan ya ijiye kanshi wannan mata in kuma yana da halin ya ce to wani ba sai an yi la'ani ba da yana tsallame ki shi ke na kuma amma ne wannan ɗan za a dangana shi da shi ko da ba na shi ba ne ba li'ani shi yake kawowa a korewa miji wannan ɗan tsohon mijinta wannan ɗan ya kasance babu dangantaka tsakaninsu sai dai a haɗa ɗan wannan da ma'aikiyar shi za mu karanta hadisi na harkar ƙarƙashin littafin yake cewa alhadisu sanun ashara ba'da as-salasu mi'a hadisi na 318 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم سنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها فقال قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وأن حديث الإمام البخاري يهدر رشيئتين كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين babu wanda yake mana bayani tabbas ana rabawa tsakankanin waɗanda suka yi li'ani tsakankaninsu kenan duk miji da matar da suka zo gaban kotu gaban alƙali suka yi li'ani tsakankaninsu to tabbas za a raba tsakankaninsu ta koma haramun a gare shi har abada ya koma haramun a gare ta har abada idan muka reka juz'i na bakwai shahi na hamsin da biyar hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari uku da goma sha uku haka shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul li'an juz'i na 4 shahi na 206 hadisi mai lamba ta 1493 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna fulana bin fulani lalle wala dan wani bai zano ba bai bayyana sunan shi ba yayi ibhamun sunan shi anan yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ra'aita lawaje da ahaduna imra'atahu ala fa'isha yace shin idan ɗayanmu ya ga iyallan shi ko matar shi tana aikata alfasha kenan ana zina da ita kaifa yasna yaya zayayi wannan mutumin ya samu shakka akan iyalin shi yana tunanin ko yana ji a ran shi lalle da kai wanda yake mai aiki waye to dalilin haka sai yake sa ran idan ya zo ya bayyana tun da shi ya san hukuncin wanda yake yi wa iyalin shi wanda ya yi wa mata wadda take ta aure kasa za a kawo shi ya kawo shaida idan bai kawo shaidu guda hudu ba to za a mai bulala tamanin to haka banza kurum a maka bulala tamanin baka ci baka sha ba to shine ya zo ya san hukuncin haka yana shakkan matar shi yana tunanin lalle da kai wanda yake kewarwa zuwa gare ta amma dai bai kama shi hannu da hannu ba shi ne yake tambayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ɗayanmu zai ga iyallan shi tare da wani suna aikata alfasha shi ne zina shin da kwai wani abin da za yi a kansu sai yake ci gaba da bayanin shi yake cewa in takallama takallama bi amrin azimin idan yayi magana to yayi magana da al'amari wanda yake mai girma shine shine kasafi ita kuma mata mai aure idan aka mata kazafi bulala tamanin za a yi mata shi ne kenan in takallama takallama bi amrin azimin idan yayi magana yazo ya bayyana lalle ya ga iyalin shi suna aikata albasha tare da wani ya zo da al'amari wanda yake mai girma tunda za a tambaye shi ya kawo shaidu guda hudu idan bai kawo shaidu guda hudu ba bulala tamanin bai ci bai sha ba za a yi mai yake cewa wa in sakata sakata ala misli zalik idan kuma ya yi shuru a kan abin da idan shi ta nuna ne to gaskiya ya yi shuru a kan al'amari wanda yake mai girma saboda wannan yana nuna rashin kishi na wannan mijin a kan matan shi kinan duk yadda ya yi bai tsira ba in ka kyale to ka kyale a kan al'amari wanda yake mai girma idan kuma ka yi magana ka yi zo da babban al'amari wanda al'amarin da yana iya kai ka sha lalata mara shi ne yake zo yake neman fatawa wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yaya zai amma ne bai kama shi ba bai kama wannan wannan mazinacin matar tashi bar ido da ido falam yujibu fasakata annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama falam yujibu wasa Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai yayin shu bai ba shi amsa ba akan wannan tambayar da yaso ba da ita ba falamma kana ba'da zalik bayan wannan tambayar da yi kenan bayan wani lokaci ya ɗan shuɗe ya zo ya yi tambaya ba a ba shi amsa ba a tabu manza Allah wannan wannan mutumin sai ya zo wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yake cewa manza Allah innal ladhi sa'altuka anhu qad tunitu bi tabbas manza Allah sallallahu alaihi wasallama abinda na tambaye ka kwanan baya an jarrabe ni da shi yana shakka iyalin shi ya zo ya yi tambaya to yau ga shi nan ya ga kat abinda yake shakka ya zama to mai gaskiya ya zo wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mai abinda na tambaye ka kwanan baya a kan shi tabbas an jarrabe ni da shi na ga iyalina suna aikata albasha tare da wani fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat sai ubangiji ya saukar da wannan ayoyin wanda suke cikin suratul nur suratul nur wallazina yarmuna aswajahum wa'inda suke yiwa suke tugumar iyallansu lalle sun aikata aikata sun aikata abu wanda yake alfasha ita ce zina walam yakul lahum shuhada ba su da shaidu wanda za su kasance za su tsaya a kansu kidan waccan hukuncin waccan aya wallazina yarmuna almuhsanat sun malam ya tubi arba'ati shuhada ba su da shaidu wanda za su yi tsayuwa a kansu yace fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billah shaida ɗayansu zai ta kasance za a umarci ɗayansu ya yi shaida shaida guda hudu matsayin shaidun waɗancan mutanen waɗanda zai nemo su tsaya ne a matsayin shaida wannan shaidun da zai yi shaidu inda kulami na sadiqi tabbas shi mai gaskiya ne akan wannan kudurin da wannan ikirarin da yake yi wa wannan mata yake cewa sannan wal khamisa والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين sannan ya yi a yi wa kanshi addu'a a ta biyar lalle Allah ya tsine mai albarka in ya kasance ƙarya yake yi wannan matar tashi haka ita ma za a bata magana a ce mata ta shaida ta yi shaida guda hudu tabbas wannan mijin data ƙarya yake mata sannan a ta biyar za ta yi wa kanta addu'a hushin Allah ya tabbata a gare ta in ya kasance wannan in ya kasance gaskiya yake wannan mijin nata shine wannan ayoyin wanda suka sauka daga cikin suratul nur yake cewa fatalahunna alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya karanta mai wannan ayoyin yanzu ya samu fatawar da ya zo tun wancan lokacin nima wurin manzo Allah gashi da Allah ya saukar da aya akan fatawar shi sannan yake cewa wa'azahu wa zakkaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wa'azi ya mai nasiha kuma ya tunatar da shi summa wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah ya bashi labarin lalle azabar duniya ita ta hi sauki akan azab al-akhirah mace ce azabar duniya shi shi ne bulala da za a yi mai guda tamanin ita ta fi sauƙi a kan irin abin da zai tarar a gobe iyama na daga tsinuwa na daga nisanta daga rahama ubangiji faƙala sai ke cewa la wallazi ba a saka bil haƙƙi na biyan ya ce a'a na rantse da wanda ya turo ka a matsayin annabi da gaskiya ma ka zabto alaiha ni bin yi ma wannan matan ba karya ba sun mada'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan matan wa azaha yayi mata wa'azi ya mata nasiha wa akhbaraha anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah ya ba ta labari lalle azabar duniya ita ta yi sauki akan azabar lahira azabar duniya menene shine jiwa da za a yi a jehe wannan mata kenan ita hukuncin kisa za a yi mata to wannan kisan shi yayi sauki a gare ta akan azabar lahira faqalat sai take cewa la wallazi ba'asaka bil haqqi innahu lakani take cewa a'a ya manzo Allah na rantse da wanda ya aiko ka a matsayin manzo da gaskiya wallahi wannan mutumin ƙarya yake yanzu tunda babu wata hujja kowa ya yi ikirarin ƙarya ake yi mai shi ya ce gaskiya yake ita ta ce ƙarya ake mata to yanzu ni za kinan wannan ita ce fas da farko za a yi musu nasiha a musu wa'azi a bayyana musu lalle azabar duniya ta yi sauki akan azabar lahira kenan bulalar da za a yi mai in namijin ne ita ta yi sauki akan abin da zai tarar daga tsinuwa a gobe kiyama ita ma a wata a mata nasiha a tunatar da ita a ba ta labari lalle zihon da za a mata shi ya yi sauƙi a gare ta a kan abin da zata tarar da daga hushin ubangiji a gobe kiyama da wannan shi ne mataki na farko wanda za a fara shi sannan idan sun tabbatar lalle kowa ƙarya yake yi wa ɗan uwan shi shi ya tabbatar ya rintse da Allah gaskiya yake ita ma ta tabbatar ta rintse da Allah ƙarya yake mata a lokacin nan za a zo za a zo wurin li'ani za a yi tsinuwa tsakankanin su shi ne manzan Allah shi ne ba Abdullahi bin Umar yake cewa fa bada a garraju manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da namijin kamar yadda ayat ta bayyana mana fa shahida arba'a shahadatin billahi sai ya shelanta sheda yayi sheda guda hudu lalle innahu lamina sadiqin tabbas shi mai gaskiya ne kidan zai ce ashhadu anni zai bayyana yace lalle ni mai gaskiya ne lalle ni mai gaskiya ne hasso guda hudu ya she ya yi shaida guda hudu lalle shi mai gaskiya ne akan kudurin da ya zo lalle ya ga ya ganta tana aikata alfasha yake cewa wal khamisata anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin shaida ta biyar zai furta yace lalle tsiruwa Allah ta tabbata a gare shi idan ya kasance shi mai ƙarya ne sun masana bilmar'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyinta da ita matar kenan bayan namijin ya yi da rankoshi aka kirawo matar ita ma ta zo ba shahidat arba'a shahadatin billahi tayi tayi wa kanta shaida shaida guda hudu tabbas innahu lamin alkazibina lalle ƙarya yake yi mata wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin ta biyar ta tabbatar wa kanta lalle in ya kasance in ya kasance mai gaskiya ne to hushin Allah ya tabbata a kanta sun mafarraba bainahuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakankanin su kenan matukar an riga ya an yi wannan abubuwa to rabawa ake yi tsakankanin su sun maqala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu Allahu ya'lamu anna ahadakum kadhib lalle Allah shine mafi sani ko Allah shi ne wanda ya sani lalle a cikin ku da kwaifai wanda yake ƙarya baya yiwa shi ya zo a kan abin da bai gani ba ya bayyana ita ma haka baya yiwa kinan dai a cikin biyun dai da kwai wanda yake ƙarya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar Allahu ya'lam anna ahadakum kadhib Allah shine wanda ya sani lalle ɗaya daga cikin ku ƙarya yake fa hal minkum ta'ibun shin da kwai wanda zai tuba a cikin ku tsakankaninku da kai wanda zai tuba wannan shi ke nuna mana bayan an kammala an yi da mula'anar to a lokacin nan za a nema shi alkali za ya nema da kai wanda za ya tuba tsakankaninsu in an samu wanda zai tuba kidan wanda ya tuba hukunci sai ya hau kanshi kina in namiji ne ya tuba shi ne ya mata kazafi kinan za a zo a bulale shi bulala ta baka idan kuma ita ce ta tuba kinan za a zo a jehe ta hasse ta mutu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita hasu a halmin kuma ta'ibun shin a cikin ku da kai wanda zai tuba hasu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maimaita musu wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa la sabila laka alaiha babu wata kafa babu wani haƙƙi yanzu wanda yi saura a kanka wanda yake kanta kenan an riga ya an raba kanka ku ƙala ya rasulullah da yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi mai haka sai yake cewa ya ma'aikin Allah mali dukiya ta mana sadaki na wanda na bata ta ci banza bayan abin da ta biyo mini da shi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la mala laka ya kai wani ka tabbatar fa babu wata dukiya wadda za ta iya ɗauka da baka yanzu shi ke na an riga ya an raba tsakankanin ba wani haƙƙi wanda yake naka a kanta ba wani haƙƙi wanda yake nata a kanka za Allah yake cewa in kunta sadaqta alayha in dai har kai ne mai gaskiya akan wannan tsinuwar da kai yace fa huwa bi mastahlalta min farshiha to wannan dukiyar da kake tutiya a baka a mero maka sadakinka to shi kuma wannan sakamakon abin da ka halatta ne na daga gabanta daga an ce yau wane ya auri mace ma dama sun kwanta to hakika ta riga ya tace sadaki ba wani abin da zai iya sanyawa a medo me abin da ya riga ya ba ta daga sadaki shi ne manzo Allah ya bayyana ne idan har ya kasance abin da ka zo da shi gaskiya ne to wannan kwanciyar da kuka yi ta aure ta ci sadaki yake cewa wa in kunta kazarta alaiha idan kuma ƙarya kai mata fa huwa ab'adu laka minha to sadaki yayi nesa da mata yayi nesa da kai ga ƙarya ka mata ƙarya ka rabu da ita kuma a nuno maka kudin ka a wannan babu wannan hira wannan shine hadisin da yake bayyana mana shine wanda malamai kuma suke kawo hujja akan shi na daga mashru'iyyar yin tsinuwa tsakanin ma'aurata guda biyu shine ake kira da li'ani wannan shine siffa kaifiya ta yin li'ani a cikin musulunci ina abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su alƙashin wannan hadisin shi shine bayanin hukuncin yin li'ani kuma da siffar shi kinan ya kasance ɗaya daga cikin ma'auratan ko kuma miji zai zo ya yi wa matar shi ƙazafi ya mata ƙirƙire ko ƙagen lalle ya ganta tana zina amma dai bai da wata hujja wanda zai zo ya kawo akan matsayin da kasance mai shaida idan babu hujja kenan mi za a yi idan ya kasance wanda ba mata shi bane ba mi za a yi mi bulala ta ba to idan ya kasance matar shi ce kenan zai zo za a yi li'ani za ya zo ya yi shaida guda hudu shine tabbas yana da gaskiya wannan ikirarin kazafin wannan da yi mata ko abin da yake yi wata da shi akan ya ganta tana zina lalle da gaske ne kinan za ya zo yi shaida guda hudu na biyar ya tabbatar da tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi in ya kasance mai ƙarya ne haka ita ma wannan matar za a zo idan ta bayyana idan ya zo yayi wannan shaida sai ta yarda ta ce eh kwarai kwa na aikata zina menene hukuncin ta anan za a ɗauke ta za a ta yi a mata rajawa za a shige ta amma dai idan ita ma ta yi turmi ta ce ƙarya yake mata za ta zo za ta yi shaida guda hudu a kan lallewa da ƙarya yake mata kuma fushin Allah ya tabbata a gare ita idan ya kasance ƙarya idan ya kasance mai gaskiya ne sannan idan li'amin ya riga ya tabbatu da dukkan sharaɗin shi kamar yadda muka bayyana daga cikin sharaɗin shi sai an kawo shi ya zo ya zo ya mata kasashe idan ya mata kazafi sai an kawo ta idan an kawo ta an tambaye ta haka ne idan ba ta yi ta yi inkari ta ce abin da yake yi mata duniya ba haka bane ba to a lokacin nan ne zaki ake zarwa a yi li'ari kamun a yi li'arin sai an musu wa'azi an musu nasiha an bayyana musu azabar lahira ita da yi tsanani akan azabar duniya sawa'un bangaren namijin ko kuma bangaren mata kin wannan shi ne sharaɗin shi idan wannan sharaɗin sun cika a wannan halin a wannan halin da ke zuwa a yi da yayi shi ne yake bayyana mana idan sharaɗin suka riga suka cika aka zo aka yi li'anin hakika za a raba kankanin sa rabuwa wanda take ha abada ba ita ba shi ba wai irin wadda kamar misalin mutumin da ya saki matar shi saki uku ai yana da incin ya dawo kanta za ta haramta za ta haramta a gare shi zuwa wani lokaci shine lokacin da za ta auri wani idan ta kwanta tare da shi ya dandana ta dandana shi a lokacin da ya sake ta mijinta wannan na farkon zai iya komawa kanta to shi kuma li'ani sabanin haka idan dai aka riga ya aka yi da shi da ita har abada har abada Allah sa arme goma za ta yi ɗari za ta yi ta huto ta zamna ba miji ko ya kasance he shi he ita a duniya to haramun take a gare shi ma da ba an riga ya yi liya sannan kalkashin hadisin zamu gani lalle ana yi wa dukkan bangaren guda biyu bangaren miji bangaren mata ana yi musu lalle nasiha kamun su zo su yi liya sannan idan muka leka zamu gani wannan matsalar li'ani ta sabawa wa'ansu matsaloli wanda jamhur suka tsaye a kansu lokacin da aka kawo mutum wurin alkali shi ne na harko lokacin da aka zo yin li'ayi babu ba sai ya zo ba da rantsuwa ba ya ce wallahi na shaida da Allah kurum in ya bayyana ina shaidawa lalle na zo wacce tana zina a wuri kaza ko kuma lalle na ga wacce tana zana tare da wani ya maimaita su ya kawo na biyar da addu'ar da Allah tsine mai albarka idan ya kasance kafiya ake baka an ya riga ya tabbatu kuma zan magani a nan zai yi rantsuwa wallahi ya ga wacce sai ya yi istimalar rantsuwa afuwar na ce ba sai ya yi istimalar rantsuwa wallahi na ga wacce tana wannan kenan karkashin shaida tashi ya yi rantsuwa wallahi sai na ga shi kuma sabanin shi sauran shaidu shaida ɗaya daga mutum zai kawo a nan kuma mutum zai zo yi shaida a karan kan shaida guda hudu haka idan muka leka zan mu gani hukuncin shari'a idan wane ya kawo ƙara shi zai kawo zai kawo hujja shi kuma wannan wanda aka kawo shi ƙara shi kuma zai yi rantsuwa akan abin da ya zo shi kuma sabanin nan kowanne zai yi shaida da rantsuwa akan lalle bai aikata ba akan lalle dan uwan shi wancan ƙarya yake min shi kuma wannan idan ya kasance abin da yake gaskiya ne sannan idan muka leka zan mu gani hadisin yana karantar da mu idan za a yi li'ani ana marawa da namiji ba wai da mata da mata ba ake farawa kamar yadda siyakin aya ya zo mana yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu aya kuma ya umarni ga abin da aya ta zo a fara da shi shi shine namiji zai fara tsiruwa sannan mata ta zo ta yi ta nemi shin ubangiji bayan shiru guda hudu da ta yi da ta yi a karankanta kuma hadisi yana karantar da mu lalle ne ali yana takaituwa ne tsakanin mata da miji baya yiwa wani ya taho ya ba matar shi ba ya mata kazafi ya ce a'a to tunda banda da shaida a zo a yi li'ani wannan baya halatta ina abin da yake tsayankanin mace da namiji kadai li'ani yake shigowa mata da mishi idan koma bayan su idan wani ya zo ya yi wa wata mata kagen lalle ya ganta tana aikata albasha to zai kawo shiru guda hudu idan wannan shaidun ba su amsa ba abin da ya kamata ba to dukkan su za a musu lalata ta ba Allah ta'ala ina fata an fahimci matsalar da sai kisi na gaba yake cewa alhadisu tasi ashara ba'da salasumia hadisi na 319 yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu anna rasulan rama imra'atahu wa intafa min waladiha fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين أنا حديثي إمام البخاري يمتر شيئة كتاب التفسير باب سورة النور باب قوله سبحانه وتعالى والخامسة, والخامسة أن غضب الله عليها littafi wanda yake mana bayani akan tafsiri tafsirin suratul nur wadda Allah madaukakin sarki lalle idan ta yi shaida guda hudu na biyar za ta ce gushin Allah ya tabbata a gare ta in dai har wannan mijin gaskiya yake juz'i na shida shahi na 101 hadisi mai lamba ta 4748 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul li'an juz'i na hudu shayi na 208 hadisi mai lamba ta 1494 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa anna rajulan rama imra'atan wani namiji wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa matar shi kasafi ya ya ya tugume ta akan lalle ta aikata alfasha da ya kurgume ta sai ya kawo ƙara zurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wantafa min waladiha fi zamanin rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama kuma ya kore ɗan da ta samu ƙalƙashin wannan aikata alfasha da ta yi wannan yana iya zauwa hakikatan ya zo ya same ta kuma yana tunanin a wannan aikata alfashin aka samu wannan ɗan ko kuma misalin mutum ne yana yawaita bulawu ya zo ya tarar da ita da ɗa kuma shi ya san ba bai yi ba wannan halin yana iya kore wannan ɗan ya tabbatar lalle ɗan wannan ba nashi bane ba amma dai ba wani abu wanda zai iya kore wannan ɗan shine sai an zo an yi ne aiki ko da haka ne ko da haka ne ya gani kat wannan ɗan ba nashi bane ba to matukar tana ƙalƙashin auren shi baya da hurumin da zai kore wannan ɗan ko da zai kyamace shi to za a kirayi wannan dan da sunan da sunan shi sai a halin da zai zo ya zamuna da shi ta da shi a gaban alƙali a yi li'ayi idan sun yi idan sun yi mula'ana sun tsine wa junansu to shi kenan wannan dan ya riga ya huta daga hannun shi kenan sai dai a dangana shi zuwa ga ma'aikin shi kamar yadda wannan hadisin zai bayyana bana shine wannan mutumin ya kore wannan dan wanda bayan ya yi wa matar ya tugumci matar shi akan lalle ta aikata alfaja ya kore wannan ɗan da yake tsakankaninsu yake cewa an yi haka ne a zamanin lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake raye fa'amara huma rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama fatala ana kama ƙwada Allah ta'ala manzan Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya umarce su suka yi li'ani tsakankaninsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni aka haka sun maƙada bilwala da lilmar'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci akan ɗa zai bi ma'ayyar shi kinan ɗa yanzu ba ya koma ba ɓangaren ma'ayyar shi ba da shi da ma'ayyi ɗa ya riga ya hutu da ɗan cikin da ɗa ya koma ɗa wanda yake na zina shi kuma ɗa na zina ana dangana shi da ma'ayyar shi ba shi da wani haƙƙi wurin ma'ayyar shi shi ne na yake bayyana mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zartar da hukuncin ɗannan za a haɗa shi da ma'aikiyar shi wa farraka bainar mutala'inai ko manzan Allah ya raba tsakankanin wa'innan masu tsinuwa guda biyu wannan mata da miji kamar aiki gida wannan hadisi idan muka leka dan muka yana karantar da mu tabbacin hukuncin yin kiwa duk lokacin da miji ya jeyi matar shi da aikata alfasha idan ya zarge ta akan haka to idan ya kawo ta wurin alƙali to tabbas za a yi mula'ana za a yi tsinuwa tsakankanin su kuma hadisi yana karantar da mu ma da har da gaya an yi tsinuwa tsakankanin ma'aurata guda biyu to za a raba tsakankanin su kuma ɗa zai koma ɓangaren ma'ayyar shi ɗan nan ba bai da haƙƙi ko na biye ko na kiranye akan ma'ayyar shi akan wannan mashi wanda suka yi tsinuwa ko da ya kasance ɗan shi hadisi idan muka leƙa yana karantar da mu lalle idan an raba tsakankanin wa'annan masu tsinuwa to hakika wannan matar zata koma haramun a gare shi har abada ba zai sake dawowa zuwa gare ta ba ina wannan idan muka leƙa zan mu gani hukuncin wannan hadisin ya zo cikon bayani ne a kan li'anin nan idan an raba tsakankaninsu da zai bi ma'ayyar shi saboda aslan alwaladu lil firash da ana tabbatar da shi ne idan ya kasance tsakankanin miji da mata da kai aure ko tsakankanin wanda suka samu tsallan dan da kai aure idan babu aure tsakankanin su to wannan dan za a nassaba shi ne zuwa ga ma'aikiyar shi kenan wannan wannan uban koda shi ne sababin kawo wannan yaron duniya to bai da wani haƙƙi akan shi bakin shi da shi kurum su gamu in yana iyawa ya kyautata mai ya kyautata mai irin dan kowa amma dai bai da wani haƙƙi a kan shi ya ce ya ciyar da shi sai ya shayar da shi ko kuma a dangana mai sunan shi da sunan shi idan ya mutu bai da gadon shi wanda yake iya gano wannan yaron shi shi ne ma'aikin shi idan Allah ba ta cikawa yanda sauran ɗiyanta za su iya gadanta iya wanda aka same su bangaren aure za su iya gadanta shi ma haka zai gade ta amma ne bai da wani uba wanda zai iya zai iya gade shi wannan shi hukunci na shari'a sai hadisi na gaba hadisi na 320 yake cewa na abi hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun min bani fazara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من عبل هل لك عبل قال نعم فقال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من من من, من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرقا قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرقا wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun talaq babun iza iza iza arrada bi nafi waladi babu wanda yake mana bayani idan miji ya gabato ya bujiro gaban alƙali ko gaban limami akan lalle wannan dan wanda matar shi ta aiwa ba dan shi bane ba ya kore dangantaka shi da shi wannan a wannan halin hukuncin da za a dauka shi shi ne za a nema a sasanta tsakankaninsu ba a kai zuwa ga matsayin mula'ana ba amma dai idan ya zo kat yana nihin lalle ya kama ta tana aikata zina to a wannan halin za a nema su zo su bayyana idan ta tabbatar za a mata haddi idan ba ta tabbatar ba za su yi tsinuwa tsakankaninsu to lokacin da mutum ya zo ya kore da to a lokacin nan za a nema abi hanyoyi wanda za su tabbatar mai lalle wannan ɗan shi ne saboda zama zamantakewa auren ita aka yi so akan rabuwa akan rabu idan muka leka juz'i na bakwai shahi na hamsin da uku hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari uku da biyar za mu samu hadisa haka shi ma imam muslim ya wutar shi a cikin kitabun li'ad juz'i na hudu shahi na ɗari biyu da goma sha ɗaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da biyu hadisi ne wanda aka samu shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ja'a rajul min bani fazara wani mutum daga kabilar bani fazara wata kabila ce wadda take daga cikin ghaffal kabila ce adnaniya sira dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutumin ana ce mai tumtum bin qatada shine yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yake cewa manzo Allah inna imra'ati waladat gulaman asud matata ta aihi wani ɗa wanda yake baki a matsayina na wari kuma mata ta fara a ce kuma ta aihi ɗa baki ta yana yana kun shi ba ya yi alamunan zai kasance faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hallaka ibil ya kai dumbum shin kana da raƙumma faƙalar na yake cewa ƙwarai ba ina da raƙumma faƙala fama alwaru manzo Allah sai yake cewa to menene kalar raƙun manka qala humar sai yake cewa ai jajaye ne raƙun mata qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa hal yakunu fiha min awraqin shin da kai wanda suke su kaman maran wanda baki ne bai ciza ba a cikin baki ba irin kamar an yi samun shi kamar kalar doki shi ba ja ba zaka same shi baki amma ne ba irin baki wanda ya ciza ba sosai ba shine aura ba idan wani baki wa amma ne wanda bai ciza ba zaka same shi kamar yana maili zuwa ga jajaja kamar dai kalar da ya mawar yake cewa qala inna fiha lawrqa tabbas da kai irin wannan kalar da ka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yake cewa fa anna ataha zalika to ta ya aka yi da ka jajaye aka samu wani wanda shi ba baki ba kuma ba ba ba ba kalanta ba qala asa an yakuna nazahu wa sai ke cewa takan wata jijiya ce ta bibiye shi kenan nasaba ce zuwa kakannin shi takan ita ce ta jashi a cikin kakannin shi an samu wani wanda yake da irin wannan kalar shine kuma shi ma wannan jijiyar ta jashi ya kasance ya samu irin wannan kalar yace cewa qala wa hada wa hada asa an yakuna da sa'ahu yarqun yake cewa shi ma ai wannan takan yi shi ma dan naka wata jijiya ce ta jashi ya kasance ya samu irin wannan kalar shine ta baki kenan idan mutun yazo yana kore da to to alkali zai tsaya ya leka ya gani menene hanya wadda take mafi halli wadda za a samu a daidaita tsakanin waɗannan ma'aurata guda biyu idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu bujirarwa akan kazafi mutum ya bujiro lalle yana tuhumin matashi ba kazafi ba ne ba tunda da ya zo shi ya kore dukkan wata ya kore wannan ɗan amma dai bai tabbatar ba lalle wannan matar tashi ya ganta tana aikata alfasha kenan bujirarwa abin da yake nuna wa kazafi ba kazafi ba ne sai ya zo idan ya tabbatar to a wannan halin za a kirawo ta a nema ta tabbatar idan ta tabbatar to alhamdulillah idan ba ta tabbatar ba to a wannan halin ne ake yin mula'ana wannan shi ne babu wani haddi a kan shi da zai zo ya ce wa alkali ina tuhuman mata a ya ce wa alkali dan mata ta ɗa na kaza lalle ina sa ran wannan ɗan ba na bane ba ina kore dangantaka ta da shi wannan baya nunawa yana tuhuman matar shi babu kuma wani haddi da za a yi mai ko da ya je ko da bai yi mula'ana ba babu wani haddi da za a yi mai amma dai idan ya zo ya tabbatar ya ce ina tuhumar ta ɗa da aka yi ta yi zina ta samu ɗa kaza to wannan tilas idan bai yi ba shaida bai kawo shi bai zo ba suka yi mula'ana ba to wannan za a tayar da hukuncin haddi a kan shi kamar yadda jamhurin malamai suka tafi aka haka kuma wannan baya ba a sanya shi daga cikin biba mutum ya zo ya ci namar ɗan uwan shi abinda ka gani ne ko abinda kake ji a ranka ne ka zo ka bayyana kana sa ran insha Allah zai kasance kat abin da kake bifi a kan shi kuma zama gani hadisi yana bayyana mana lalle da a kullum ana dangana shi da mahaifinci ko da launin shi ya canza ko da launin shi ya canza to za a hada shi da mahaifinci so da yawa so da yawa za ka samu launi ya sha bambam tsakanin ɗa da mahaifi ko kuma a gidan ka gan shi kwata-kwata baya baya kama da in dangin ku baya kama da in dangin su ka rasa ya aka yi wannan dan haƙƙi ne a gare shi a haɗa shi da kai babu wani hurumin da zaka iya ka zo ka ka ka ka kiwaye ka ka ka ka ka guje dangantakar wannan dan sai dai an tsariƙul muta'ala sai dai idan ka zo an yi li'ani tsakanin ku a wannan halin ne kadai wannan dan yake iya fita daga hurumin danka ko dangantaka tsakanin ka da kai da shi kuma hadisi idan muka leka zan mu gani ihtiyar kamar mutum ya ringa kirdaro an yafa wannan dan nawa ne to wannan baya kore dangantakar nan abinda yake iya kore dangantaka ta ta shine tabbas sai an zo an yi mula'ana tsakanin su kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga wannan balaraban kauyen ya buga mai misali daidai hankalin shi manzo Allah bai nemi ba wani abu wanda zai kai misalin da shi balarabin ya gaza ganewa sai aka bashi misali da abin da yake rayuwa da shi abin da yake da cikin gidajen shi shine rawu aka tambaye shi yaya kake gani dalilin haka kuma malaman usul suke bayyanawa suka ce wannan hadisi ne wanda yake tabbatar mana lalle mashru'iyyar qiyasu shaba ayi qiyasi wanda yake na kwatanci wani a hada kaza da kaza diddan ka fahimci ina aka sa gaba kuma idan muka leka hadisin zamu gani lalle wata Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karantarwa karantarwa wadda take daidai wadda shi wannan balarabin zai fahimci ina aka sa gaba kuma ya yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ne kalkashin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tunanin zan mu tsaya akan anan kiran da kai tambaya kafin lokaci ya ja yayi ina abinda muka wada daidai abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu muna tawassali ga wannan zaman da muka yi muna roƙon ubangiji kada ya amshi rayukan sai yana mai yarda da mu muna mai yarda da shi sanya aljanna ita ce makoman ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya gafarta mana ya mana albarka ya ma zuri'an mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك